da jin cewa a shirye kake za ka ba wa Allah gudumowa da ranka da lokacinka da dukiyarka da dukkan abin da Allah ya hore maka ka yi amfani da lokacinka kafin rashin lokaci ya same ka kamar yadda manzo Allah yake faɗa hadisi ingantacce ihtanim khamsan qabla khamsin daga cikin lokutan da aka ce ka ci ribar su guda biyar kafin biyar su same ka akwai shababaka qabla haramika ka yi amfani da lokacin samartakanka kafin lokacin tsufanka duk saurayin da bai yi amfani da lokacin samartakansa ba wallahi zai yi da na sani sai ka cize yatsa za ka yi kuka ranar da kukan baya amfani a gare ka karka lalata rayuwarka ka zo daga baya kana neman ka dawo ka gyara gyaran ya gagara حتى إذا جاء أحدهم الموت to ka ji قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون wannan wannan alaraman da ba dan da ba na mazan ce gaskiya kana da mugunta yanzu ana maganar samartaka ka je ka jawo ayar mutuwa saboda Allah ina ta lallaba yan uwana mutane na su taho mu je to kai ka gama kashe su to me amfanin wa'azin zamu kare ka kai su kabari fi sabilillahi ni baran muku maganar mutuwa ba gaskiya yanzu dan ba wani harkar mutuwa mu yanzu anan dan Allah ta tafi ta yi gaba ba ita yake magana ba haka kawai ana zaman lafiya ka gayyato mana mutuwa ka ji saboda ƙeta irin na alaran mumi gardawa wai hatta idza jaa ahaduhumul maut wai har sai ɗayan su mutuwa ta zo ai za su tuba za su gyara kafin mutuwa ta zo kai kuma gaggawa kada mutum ya zo ya nadama ya yi da na sani kafin ka mutu ma za ka ga bacin rai za ka ga damuwa za ka ga bakin ciki wallahi wannan duniyar sai ta koya maka hankali matukar ba kai amfani da damar da ka samu ba duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tafi ya basu majuracinsu gaba ɗaya basu da shekaru na samartaka su ne suka fi kowa yi wa addinin Allah hidima wani an naɗa shugabanci shekara 21 wani an naɗa shekara 18 wani shekara 25 wani shekara kaza wani shekara kaza su tafi garuruka su riƙe garuruka da ƙananan shekarunsu suka zama manya alhali shekarunsu ƙanana ne saboda sun samu tarbiyya islamiyya duk jihadi da annabi ya yi duk yakuka da manzo Allah ya yi mafi rinjayen numbers wanda suka taimaka masa su ne samari matasa su ne gishirin tafiyar su suka ba da jininsu musuluncin nan ya ɗaukaka yau har ya zo ƙasar ghana birnin accra da yau ba su ba da lokacinsu ba da musulunci yana cikin wani yanayi kai yau sai dai a karanta maka tarihi ka ce Allahu Akbar amma kuma baka shirya ba da rayuwarka da kanka ga addinin Allah ba idan ka duba tarihin sahabbai mazansu da matansu ba wani wanda ya bari lokacin samartakansa ya wuce masa face sai da ya ci moriyar wannan karancin shekaru nasa da lokacin samartakansa ya yi wa Allah abin da ya kamata ya yi wa Allah. Daman ai imani da riko da addini da kama da'awa da taimakon musulunci ai samari su ne suke fara runguma innahum fityatun أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم haka dai كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا wato alaran nan yana so ya nuna mun shi ma fa matashi ne ba ku lura ba ga ayar da na tabo sai je kamo wani wuri ko to za mu daidaita nan gaba da kai ka shirya Allah tabaraka ta'ala ya mana bayani akan ashabul kahf ai su ne matasan shi yasa Allah ran ma ya kamo mana daga gaba ashabul kahf ku je karanta tarihin su kamar yadda malamai suka yi bayani a ciki ubangiji tabaraka ta'ala ce samari ne matasa amanu bi rabbihim إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم
huda matasa ne suka yi imani da ubangijinsu Allah ya ce muka ƙara musu shirya ashe idan saurayi ya taso ya ce ya shirya zai yi musulunci zai addini sai Allah ya daɗa ƙarfafansa sai Allah ya daɗa taimakonsa sai Allah ya daɗa tallafa masa sai Allah ya daɗa riƙo da hannun shi cikin shawarwari ne yake so na bawa samari matasa a gurguje shine na farko ilimi wallahi duk saurayin da yake so ya rayuwa mai yanci rayuwa mai mutunci ya zama mu'azzazan mukarraman baina qaumihi abun girmamawa abun karamci da daukaka a cikin mutanensa to yayi kokari ya samu ilimi ilimin nan guda biyu da ilimin addini da ilimin zamani na ce ilimin zamani ya hada da ilimin sana'a ilimin boko duk wani ilimin da zai taimake ka akan duniyarka a matakin farko Allah bai haramta ma baka je ka nema ku yi karatu kada ku kashe kanku kuna raye akwai waɗanda matattu ne malamai suka ce aljahilu mayyitun walau kana hayyan jahili mushe ne matacce ne ko da yana raye yana tafiya a bayan ƙasa kar ka kashe kanka ga ka kamar baka malamai suka ce kafa bil ilmi sharafan an yadda'ihi man la yutqinu ya ishi ilimi ɗaukaka da sharafa wanda bai iya shi ba wanda bai da ilimi yayi da'awar shi mai ilimi ne saboda muhimmancin ilimi har wanda bai da shi sai ya karye shi mai ilimi ne saboda ilimi kwalliya ce ilimi ɗaukaka ne ilimi matsayi ne jahili yana so a ce masa malami yau sau da yawa fa za ga mutum yana tafiya a titi komi bai sani ba sai ka da ana malam sai ce na'am amma za ka ga jahili wa kafa bil jahli zamman ya ishi jahilci abun ki abun zargi wanda yake jahili ne amma baya so a danganta masa suna na jahilci yanzu kamar jahili yana tafiya a titi ka ce jahili jahili jahili ba zai ba juyo ba ba zai juyo ba amma in ka taba kafadarsa ka ce kai jahili ana magana ina jin sai dai da kutufo za ku rabu da shi zai buga maka naushi ne amma fa shi jahilin ne me yasa saboda ba a san jahilci ko wanda be- yake cikin jahilcin baya son shi Allah ya yi ta gaya mana a cikin alkur'ani mai ilimi ilimin farko ilimin sanin Allah ilimin tauhidi fa'alam annahu فاعلم أنه لا إله إلا الله haka dai واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم fa'alam Allah ya ce ka sani kai ilimi shine ka je kai karatu ya za ka yi ka sani in baka je makaranta ba bai zai yi ka sani ba in baka je makaranta ba ya za ka san Allah cewa la ilaha illallah ne ko la ilaha illa huwa ne idan baka je makaranta ba da haka kamar aya ce a ciki hada kayanka tattara fita tafi makaranta je kai karatu ka san Allah idan ka san Allah sai kuma ka san duniyar da za ka rayu a cikinta ka bauta wa Allah ilimin sana'a ilimin kasuwa ilimin mu'amala ilimin zamantakewa da dukkan sauran ilmumuka na addini fita ka je ka koyo a duk inda za a koya maka babu girma babu girman shekaru akan zuwa makaranta yanzu a bayana ɗin da akwai dattawan da sun haife ni sun mayi jika da ni amma suna zaune ya kamata yanzu suna gida suna kwanci amma tun da neman ilimi ne sun fito sun baro gidansu suna zaune suna so a ƙare su su san Allah daga cikin hanyoyi da ake samun ilimi shine a je makaranta sannan a je wa'azi a saurari karatu yanzu dinnan ko almajirai ne duka kun taho neman ilimi ne ba wanda zai tafi daga nan face sai ya karu da karatu sai ya karu da wani abu na ilimi ka hada wannan da wanda yake zaune yana danne-dannen wayarsa ko yana kallace-kallace na banza ko yana can yana gurin 'yan mata ko yana gidan shaye-shaye ko ma yana buge ya sha kwaya ka hada wanda ya zo ya zauna yana ji ana ja masa ƙur'ani ana fassara masa shi ana ja masa hadisi ana masa bayani to ina kira ga samari matasa ku nemi ilimi ku yi karatu don annabi ma Allah ya umarce shi da yi karatu akwai aya kaga rawar kan da kake shi yasa na gaya maka bi a hankali
بسم الله الرحمن الرحيم yau wace bismillah kuma tun da suka fara karatu بسم ربك الذي خلق to خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Busto. Ku kula da kafarsa rawa take yi. Saboda ya gigice sai ya jawa bismillah. Amma na masa uzuri ai so yake ya ce farkon aya a farkon sura ce shi yasa ai bismillah. Allah ya ce ikra ko in fassara maka ba ka san me ake nufi da ikra yi karatu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ba umarni mu kuma aka ce mu koyi da shi kai ma wannan matashi da ke gabana ina ce da kai ikra yi karatu kalli da Qur'ani ya zo bayani ayi karatu sai bar kofar abu da yi ta karatu kawai yi karatu kawai ka karanta karanta karanta saboda ilimi mai alheri ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da aka yi masa wannan wahayi sai ya ce ma ana bi qarin ni ba mai karatu bane ban iya karatu ba اقرا باسم ربك الذي خلق malaika ya ce da shi Allah ya ce a gaya ma ka yi karatu da sunan ubangijinka da ya yi halitta ka ji tauhidi ba shine nace maka farkon karatu shine ka san Allah ba kaji shi ma cewa aka yi ikra bismi rabbika alladhi khalaq خلق الإنسان من علق Ubangiji shi ne halicci ɗan Adam, ya halicci mutum daga ɗigon mani, ya mai da shi gudan jini, ya mai da shi tsoka, ya mai da shi ya hura masa rai, tsoka irin wacce za ka tauna a miya. kowanne mu sai da yi wannan marhala har yau ya mai da kai ga kana zaune har da dora kafa daya akan daya hankalinka ya kwanta yi karatu Allah shi ne ya sanar da ɗan adam abin da bai sani ba aya tana nufin duk wanda ya tafi makaranta to Allah zai koya masa abin da bai sani ba duk wanda ya yi haƙuri bai girman kai ba ya tafi makaranta to Allah sai ya sanar da shi abin da bai sani ba damar ribar makaranta ka ƙaru da abin da baka sani ba jahili ya yi asara wani malami ya ce aljahlu da'un qatilu wa shifa'uhu amrani fi tartibi muttafiqani nassun min alqur'ani aw min sunnatin wa tabibu zaka al'alim rabbani yace jahilci cuta ce mai kisan kai na zuba na gaya maka ba za ka zo kana tafiya kana mace gawa ce take tafiya jahili kamar gawa ne take tafiya da'un qatilu cuta ce mai kisa sida ce kanjamo ne aids ne zaman jahilci ba ka da kima a cikin mutane ba ka da daraja a cikin mutane ilimi ko na tonon shaddar kashi ne ina da daraja ilimi ko na yasan kwata ne ina da daraja ilimi ko na shara ne ina da daraja amma mutum ya zama bai da amfani a duniya ƙwaƙwalwa Allah ya baka ita baka ci moriyarta ba allama al'insana ma lam ya'lam Allah ya sanar da ɗan adam abinda bai sani ba baban annaba adam lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya so ya yi bayanin girmansa da matsayinsa a wajen mala'iku da me ya fifita shi da ilimi za ka iya kawo ayoyi? muje muje ba ita ba ita nake so ba wa iz qulna lil malaikati wa iz qulna lil malaikati ci gaba wala a wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu haka fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al kafirin takabirki Allah ya ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam ka tuna lokacin da muka ce wa mala'iku su yi sujjada wa adam wane ne adam annabi adam alayhi salam ku yi mama sujjada fasajadu duk mala'iku suka yi sujjada illa iblisa banda iblis akwai maganganun malamai shin Iblis ɗin yana cikin mala'iku ne ko baya cikin mala'iku wata magana ce wannan daban. Almuhim mala'iku sun yi sujada amma ban da Iblis. Wa Iblis shaidan, wa shaidan maƙinmu, aduwi, abokin gaba, wanda ya sha alwashi sai ya halakar da mu ya kai mu wuta. Ya ce shi ba zai sujada ba. Shi ne halitta ta farko da tare na Allah. Allah ya ce ayi ya ce ba zai ba. قال يا إبليس ما مناك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين الله يأتي يا إبليس me ya hana ka kai sujada da abin da na halitta da hannayena girman kai kake ko kana cikin waɗanda suna ganin su maɗaukaka ne Allah yake gaya wa shaidan kai yace ba zai yi ba to malam duk mai kin bin dokar Allah almajirin shaidan ne kamar Allah ya ce ayi ne ya ce bazai ba da shi shaidan da almajiransa duk yan wuta ne wa kana min alkafirin idan ka ji an cewa ne kafiri wanda ya juhud ya ƙi bin abin da Allah ya ce ya ƙi imani da abin da Allah ya faɗa Allah ya ce ya zama cikin kafirai bayan nan sai mai faru arama
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة Kaji.
وكلا منا رغدا حيث شئتما ولا تقربا ban ji ba fa
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة su biyu وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منا رغدا حيث شئتما dakata wai jama'a ku taimaka mu wai wakula ne ko fakula ku taimaka mu Allah ran ma ya ce wakula wakula ne ko fakula ban ji ba arama wakula ne ko ka fakula ka yi haƙuri kai ka tsokane ni tun da aka fara karatun nan kake latsa ni ni ma na ce sai na rama in ba ban haƙuri ba har mu gama karatun nan yau sai na gigita ka ha kawai ka rinka jawo min ayar da ban nema ba nema kake ka taka min birki a hanya ko wallahi in dai ba bani haƙuri ba a haka za mu gama karatun nan Allah ya ce ya Adam uskun anta zauna kai da matarka gidan aljanna wala kaji asalinmu da badan makiyinmu azzalimi matuci abokin gaba ado ladur ba da dukkanmu gaba ɗaya da muna gidan aljanna to amma sai fara jayayya da ubanmu annabi adam Allah ya ce ku ci daga cikin waɗannan bishiyoyi ko daga cikin wannan ay ku shiga ku zauna a cikin wannan a a a a, a gidan aljanna uskun anta wa zawjuka aljanna ku ci ku sha iya abin da kuka dama amma ga wata bishiya can kar a taba ta kar a ci to dama wannan shine ibadar ai yi kaza bar kaza al'amru wan nahyu haka aka kara gaya wa annabi mu- ba- babanmu annabi adam ina me ya faru
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين to me shaɗan ya musu وفأزلهما الشيطان عنا فأخرجهما مما كانا فيه kaga ya yaudare su وقلنا اهبطوا من
ka bani haƙuri fa to mu ci gaba mu ci gaba وكلا منها حيث شئتما Haka ولا kai kai تقربا kai kuma dume mai ta za ka yi ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين mu je فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو Haka.
ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين
Ka- gaskiya ka burge ni yanzu ka wallahi Allah ya saka da alheri ci gaba ci gaba ci gaba فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه haka إنه هو التواب mu الرحيم je mu je mu je mu je قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون mu je mu je mu je mu je والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون يا
yanzu a cikin wannan ayoyi da aran ma ya karanta mana kun ga Allah ya yi bayanin matsayi da daraja annabi Adam ko da irin yadda ya fifita shi da irin yadda Allah tabaraka ta'ala ya hada shi da shaidan shaidan ya yi taurin kai ya saba wa Allah ya yi girman kai ya ƙiye bi annaba Adam to muhallin shahid abin da nake so mu ɗauka a nan kafin na je inda za mu ji babu wani abun mamaki ga wanda yake da ilimi idan ya samu mahasada ba wani abun mamaki ga mai ilimi idan wani ya rena shi babu wani abun mamaki ga mai ilimi idan wani yana masa bagin ciki wa ya fara yi shaidan ne ya fara yi Allah tabaraka wa ta'ala da ya zo fifita annabi adam bayan wannan sai ya fifita shi wato da ilimi sai ya nuna wa shaidan cewa annabi adam ya fika da ilimi kuma Allah ya sa aka gwada shi aka ga shi mai ilimin ne Allah ya kimtsawa annabi adam sanin sunan komai a duniya a riwaya aka ce hattal qas'ata wal qusai'a duk wani abu da ka sani a duniya sai da Allah ya kimtsawa annabi Adam sunansa shine dan Adam da aka halice shi sai yake sawa abuwa suna me sunan wannan karfe me sunan wannan microphone me sunan wannan hula me sunan wannan kunne me sunan wannan anini me sunan wannan wuta me sunan wannan kamera me sunan wannan waya me sunan wancan za ka yi mamaki yaya aka yi dan adam duk abin da aka sai sa mai suna wa allama adam al asma'a وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ga yadda abin ya kasance da Allah ya sanar da annabi adam dukkan sunan nikin komai sunan komai Allah ya sanar da shi sai ya kira shi sai aka kawo kayayyakin ko komai din a wannan lokaci aka bijirar da su ga mala'iku Allah ya ce ku ba da sunan waɗannan abubuwa ku ambaci sunan waɗannan abubuwa idan kuna ganin cewa an halicci wata halitta ne da kuke ganin tafi ku ko kumfita ko sai da aka halicce ku kafin a halicci adam an bi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin mala'iku suka tuba suka girmama Allah suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji ba mu da ilimi sai abin da ka sanar da mu ashe Allah shi ke sanar da ɗan adam ilimi ashe idan ka ga mutum yana da ilimi to Allah ne ya zaɓe shi a cikin al'umma ya ilmantar da shi ko ya sanar da shi ko ya taimake shi akan hanyar ilimi to me yasa za ka yi hasada da shi me yasa za ka yi faɗa da shi yanzu mai ilimi bai kamata ka dama masa fura da nono ka gaishe shi ba amma sai zama abokin gabanka shine mai ilimi abokin faɗanka shine mai ilimi an bi wani bi asma'i haula in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana sarki ya tabbata gare ka ba mu da wani ilimi sai abin da ka sanar da mu kenan shi ma annabi adam kai ne ka sanar da shi to a nan gurin Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita annabi adam da ilimi annabi adam shine ubanka shine kakanka to me yasa duk da na kwarai ya ka- ya gaji gidansu to me yasa samariya suke zama cikin bakin jahilci ba ilimin addini ba ilimin zamani ba ilimin sana'a mutane su zinka zaman banza jahilci to ya za ka yi ka samu matsayi a cikin al'ummarka kana da lokaci kana da dama ka yi amfani da lokacin da ka samu kafin lokacin ya ƙure maka yanzu ka manta falalar ilimi manzo Allah yana cewa innal alima la yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta al-hitanu fil ma malami masanin Allah duk duniya duk abin da ka sani na duniya yana neman masa gafara yana ce Allah ka yafe masa Allah ka yafe masa ku ji wannan hadisin jama'a malami masanin Allah komai da ka sani a duniya yana neman mai gafara Allah ka yafe masa Allah ka yafe masa Allah ka yafe masa wutan nan tana neman wa malami gafara karfen nan yana neman wa malami gafara itatuwan nan suna neman wa malami gafara ruwa yana neman wa malami gafara inuwa tana neman wa malami gafara karfe yana neman wa malami gafara wane ne yana neman wa malami gafara kai kai kai Allah ka ba mu ilimi mai amfani annabi yace hatta al-hitan fil ma hatta kifi ka san adadin kifi a ruwa a duniya yawan kifi ya fi yawan dan adam to hatta kifi da ke cikin ruwa duk wani ruwa da ka sani a duniya da kifin da ke ciki kifi yana cikin ruwa yana cewa Allah ka gafarta wa malami mai karantar da mutane wai sai wani yawa ya gari shi kuma bai da aiki sai dai rinka kiran malaman addini yana zagi ba ku lura ba ba ku ga yayin da ake yanzu ba kenan sai a kira malaman addini malami na addini malami mai da'awa malamin da duniya ta shaida da mutuncinsa da darajarsa da iliminsa da hidimar addininsa da karantarwarsa sai a liƙe hotonsa wani ya zauna yana ɗura masa ashar ba ma fa wai abu na zagi zagi malamin nan yana da 'ya'ya malamin nan yana da mata malamin nan yana da dangi malamin nan yana da 'yan uwa ko da bai da ɗalibi ko ɗaya ko don kunyar waɗannan ya kamata ka zage shi yanzu a social media abin da ake yi sai mutum ya ɗauko malami yana magana sai ya nuna shi saboda ya iya danne-dannen waya sai ce ƙarya kake yi yaushe wannan al'umma za ta yi albarka yaushe wannan matasa masu yana ɗabi'a za su zauna lafiya amma malamin addini da yake shine bai da gata ba wanda zai bi kadansa abun bakin ciki abu mai ciwo wai sai an zage ka wai sai mutane wai sai su rinka turo maka zagin da aka yi maka kun dan rashin mutunci mutum sai ga ya turo maka wani bidiyo ko comment ba zai ba kana budewa sai ga kai ake zagi kowa ya ce malam kai hakuri gashi an zage ka ni ina ganin duk wanda zai zo ya ga zagin malami ya dauka ya aika masa kai baka rama masa ba kai baka yi masa addu'a ba kai baka ka tura mai to me kake so yi so kake rama zagin dama wannan hanya ce duk wanda ya shige ta ya san me ya shiga mu da sauki ma ai annabawa da ake kashewa annabawa da ake kwantarwa ayi wa mutum yankan rago annabawa da ake musu kaza me ba ayi wa annabawa ba to amma abin tausayi shine wai mutane yanzu har sun saba da jin zagin malami da cin mutuncin malami kuma wani abun bakin ciki kaskantaccen mutum wulakantaccen mutum tuzartacce a cikin al'umma wanda bai da daraja bai da kima bai da mutunci wai shine zai kira malamin addini shahararre ya zage shi kai ka ce malamin nan bai taba karantar da kowa ba to wannan kun san me yake nunawa ana so a nuna mana ilimin addini bai da daraja kuma ana so a nuna mana nan gaba shagaltuwa da harkar karantarwa da da'awa wannan al'umma ta wannan zamani kenan suna mai da masu da'awa masu karantarwa suna cikin wulakantattun mutane a ciki kuma an buɗe ƙofa ga makiya to ɗan uwanka musulmi almajiranka ya fito ya zage ka to wani arne ya zage ka za ka yi magana idan wani makiyi ya tsare ka a hanya ya ce zai kashe ka za ka yi magana tun da an zage ka an yi shiru nan gaba mai za a yi sai a tsare hanya kurin a yaƙe ka wannan al'umma ta wulakanta ilimi ta tuzartar da ilimi da ka ya ku samari matasa daga cikin hanyar da za ku za ku kashe kanku kuna raye shine zaman jahilci kuma yau mutumin da annabi ya ce komi yana neman masa gafara kai kuma ka zo kana zagin sa akwai tambatsatsa irin ka akwai mara albarka irin ka zaka iya kwatanta zagin da ka masa da istighfarin da ake masa Allah rahma ko akwai wata aya da take magana akan falalar ilimi
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم tofa وإذا قيل انشروا فانشروا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات haka والله
cewa ne haka tsarata والله بما تعملون خبير kaga na yafe ma ka kwantar da hankalinka ka daina tsorata mu yi karatu kawai saboda Allah Ka- ka zama my friend kar ka damu muhallin shahid Allah da kansa ya ce ya ku samari walladina utul ilma darajat wanda Allah ya bawa ilimi suna da darajoji ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba ba biyar ba uncountable yanzu baka so ka shiga wannan layin Allah ne fa da kansa ya ce masu ilimi masu daraja ne yanzu sai na da ja maka wata aya ya kai matashi a kanka je ka nemi ilimi to ilimin na- na zamanin ma muna baya duk wani abu na kere-kere da ci gaba mun yi baya musamman mu afirka turawa suna ganin mu kamar dabbobi muke muna da kwakwalwa muna da basira babu ƙasar da za mu je mu yi karatu ba tare da mun yi fice akan wannan karatu din ba wannan na'am amma an kashe gwagwalen yaranmu da shaye-shaye shine shawarar da nake so na baku na biyu wallahi samari matasa ku sani cewa harkar shaye-shaye ajanda ce kun san ajanda plan kun san plan wani abu ne da aka tsara mana shi musamman a samarinmu na ƙasashenmu na afirka Allah ya yi wa ƙasashen afirka duk wani abu na arziki da ka sani wallahi Allah ya yi shi a ƙasar afirka muna da mai muna da ruwa muna da iskar gan- gas muna da zinari muna da azurfa muna da uranium muna da cobalt muna da muna da muna da muna da muna da babu abin da bamu da shi to amma sai aka ƙara mana kuma da jahilci basira ta ƙere-ƙere duniya ta ci gaba da ƙere-ƙere duniya ta ci gaba da ƙirƙire-ƙirƙire wanda ya kamata gwamnatocinmu su taimaki samari matasa su yi ilimi na zamani su rinka creating abubuwa na ƙere-ƙere kamfanoni samar da abubuwa sababbi to amma ya laita wai har yau wai gadon da za mu kwanta sai mun je dubai mu siyo shi gadon da za mu kwanta sai mun je kaza mu siyo shi ƙofofin ɗakunanmu sai mun je ƙasashen turai mu siyo su sai mun je taki mu siyo ƙofa kaza ɗinmu sai mun je kaza har mutum ya zo yana maka alfahari cewa na gina gidana gaba ɗaya babu wani kaya da ba na turai ba ko ba na kaza ba alhali duk abin da aka yi mutumin ya gudu fa ko sallama babu Allah ya sauke ƙarar ba yanzu abin da za ka yi mun kenan mun ci baya amma mu ne gaba a shaye-shaye yau duk gidan kurkuku gidan kaso idan ka je ka shiga a duk kasashenmu nan na afirka wallahi waɗanda suke participant ɗin waɗanda suke cikin gidan kurkukun wallahi yara ne matasa wanda ya kamata a gan sun haddace ƙur'ani ya kamata a gan su a jami'o'i ya kamata a gansu a cikin gona suna aiki ya kamata a gansu suna hada-hadar kasuwanci an lalata tunanin matasanmu da shaye-shaye duk inda ka ga barawo to yaranmu ne matasa mai tsare hanya yaranmu ne barawon takalmi a masallaci yaranmu ne ɗan sane yaranmu ne mai neman mata yaranmu ne mai ɗauke-ɗauke a shago yaranmu ne mai tsallaka gida yaranmu ne matasanmu ne mai zuƙar wiwi matasanmu ne gidan giya matasanmu ne wane ne matasanmu ne idan ‘yan mata ne mazinata matasanmu ne yaranmu ne ‘yan mata to yanzu da haka za mu ci gaba da haka za mu ci gaba mu kashe kanmu da ƙwaya to yanzu kai da ka zama ɗan ƙwaya yaya za a yi ka zama abin alheri albarka a cikin ƙasarka duk inda ɗan ƙwaya yake in ka kuskura ka kashe rayuwarka da shan ƙwaya wallahi ka mutuwa ciki ba ta tashi ko ka tuba da kyarkai wani abin kirki haka za ka ƙare in ka ci sa'a ka samu wani aikin shara ka ƙara sa'a can saboda ai ƙwaƙwalwar ta mutu ƙwaya kashe ƙwaƙwalwa take yi to suna sane da illolin ƙwaya a tattare da kwakwalwa ta dan adam don haka tun da muna da musulunci muna sallah muna karatun qur'ani muna hadda muna muna abubuwa da yawa bari su kawo mana abin da zai cutar da mu shine su zubo mana kwaya yau duk kasashen mu na Afirka din nan babu inda ba a rikici da yaran mu matasa akan shaye-shayen kwaya yanzu har yanzu ba ku farga ba ku je kasashen turawan ku ga haka yaran su suke Na'am suna da mabarnata a cikinsu, amma ba irin yaranmu da suka mai da kwaya abin alfahari ba. In ka ji an fasa cikin wani a titi, wallahi matasanmu ne. In ka ga mummunan aski, yaranmu ne matasanmu ne. In ka ga mutum da yagaggen wando yana tafiya da manya-manyan aljifai, aljihu wajen guda goma sha biyar ba ko kwabo a ciki. Ɗan banza. Komi babu. Zagi. A titi mutum ya zauna duk motar da ta wuce sai ce wai Allah ya isa kuɗi na. Allah ya su kuɗinka a ina ko da mutum ya wuce da mota sai a ce kaga barayin gwamnati to kai ne kai ba abin da kai ta'addanci yau da ake yi a ƙasashen mu na Afirka zubar da jini satar mutane barna ƙone-ƙone harkar da ɗan adam tijara sayan mutum da sai da shi da cinikinsa gaba ɗaya yara ne matasa 'yan shekara goma sha ashirin da wani abu wallahi duk su aka ribata aka sa su a daji aka ba su bindigogi suna kashe mutane ka kama mutum ka sa wuka ka yanka shi yankan rago a baka kwaya ka sha ka kama mutum ka riƙe shi ka ce ko a kawo maka kuɗi ko ka harbe shi ko ka kashe shi idan ba a kawo kuɗin ba ka sa kunamar bindiga ka harbe shi to wace irin rayuwa za ka yi za ka tabbata ne a daji duk tsiya sai ka dawo wata rana wallahi malam duk wannan plan ne tsari ne aka mana ƙasashen da ba sa san mu makiyanmu suka yi amfani da jahilcin matasanmu ba sa karatu don haka suka tura ku daji suka ba ku bindiga ba kwa karatu suka ba ku ƙwaya kuka sha ƙwaya a cikin gari wani ya tafi daji yana barna wani an bashi a cikin gari yana shan ƙwaya wani kuma aka koya masa sata da haura gidan mutane Allah shiryar da mu Allah ya ganar da mu Allah kuma ya samu dace ina muku addu'a ya ku matasa Allah muku albarka wannan ƙasa ta mu ta gana Allah sa mata albarka Allah ya bada lafiya da zaman lafiya Allah ya kwantar da hankalinmu Allah ya ƙara arziki matasan wannan ƙasa Allah ka ba su abin da za su yi ka ba su sana'ar da za su yi ka ba su ilimi ka ba su wayewa ka ba su ci gaba ‘yan kasuwanmu Allah ya ƙara musu arziki, Allah ya ƙara musu yalwa, malamanmu masu dawa Allah ya musu albarka, Allah ya ba su kariya a duk inda suke, Allah kuma ya samu gama duniya lafiya, zaɓe da ake tunkara za a yi nan da ‘yan kwanaki ko satuttuka, Allah sa a yi lafiya, Allah sa a gama lafiya, Allah ya kiyaye rayukan mutane, kuma Allah ya bayar da zaɓi nagari, Allah kuma ya zaunar da mu lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.